لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدر يوم الدين العظيم آه فصل الرسالة الرابعة من الوصايا وصيغة تهود إتما وصية شيء فرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما بعد إيش فسلام تام عام من عند كاتبه على عبد الغني بسيده ومولاه عن كل ما سواه إبراهيم بن الحاج وإبراهيم ابن الحاج عبد الله التجاني إلى حبيبي ومري ومريد والدي الصادق الحسن الجاي مجيبه نعم kashe gaisuwa cikakkiya kuma gamammiya daga wanda ya rubuta wannan takarda shine bawa wanda ya wadata da ubangijinsa da shugabansa shine ubangiji ya ubangiji ya wadatar da shi daga dukkan komai duk abin da ba Allah ba ya wadatar daga barinsa shi ne Ibrahim ɗan Alhaji Abdullahi Tijjani da ina rubuta wannan takarda zuwa ga masoyina kuma muridin mahaifinmu mahaifina muridinsa magaskashi a sadiki mai suna Hassan Jai mujibu an ta'alama abi anni an sauka lillahi billah wa an ta'alama bi annaka anta wa ghayruka ka'inan man kana 'abdun lillahi wa muridu shaykh Tijjani da abin da ya jawo wannan wasiƙa ka sani kai wanda na tura wa takardar nan cewa ina maka nasiha ne lillahi billahi ina maka ina maka nasiha saboda Allah kuma don Allah kuma ka sani bi annaka da kai da waninka duka duk yanda kuka zama dai kowa a cikin mu ko a cikin ku gaba daya kowa bawan Allah ne ko muridin shehu tijani radiyallahu anhu wa qarrara Allah ta'ala min sabiqi hukmihi an أن إضافة هذه أن إفادة هذه الفائدة في طريقة التجانية على يد صاحبها رضي الله عنهم to yace Allah ya riga ya tabbatar daga farkon halitta ko kuma farkon gudurarsa da iradarsa da hukuncinsa ya riga ya sa kwararar wannan faida a cikin ɗariƙar tijaniya wannan faida tana hannun mai ita Allah ya ƙara masa yarda wa sahibul faidati mai faidan nan shine dai ma abocinta يدوها أين شاء بتقدير العزيز الجبار في ما يفيدر شيكي كي تدو إن دي قداما أما دا قدرر أبنجي مبواي وان ديكي وان ديكا غري كومي دا كومي والفائدة تأم العفاقة بحول الله وقدرته لا يمسكها أحد ولا يوقفها أحد ولا يحبسها شيء لا بد تمتد على البصيرة حيث كانت التجانية تشي وانا فائدة za ta game dukkan sasannin duniya da ƙudurar Allah da ikon Allah da ƙudurarsa ba wanda ya isa ya ce zai tare zai rike wannan faida ya hana ya hana ta tafiya wala yuqifuha ahadu wani ba zai tsaye da ita tafiyar ta ba yace ba za ta yi ba wala yahbisuha shay'un ba abinda ya zai tsare ta la budda ba makawa tabtaddu za ta yi ta miƙuwa alal basira da kan doron ƙasa haka za ta yi ta tafiya akan doron ƙasa حيث كانت التجانية إن التجانية تزمى فإذا كون سيتاجي وقد ابتلى الله بعد المشايخ وبعد الرؤساء المقدمين بإمال المكايد والدعاء الدعاوي القاذبة طلبا لإلفاء نور الله ويأبى الله إلا يتم نوره yace wasu Allah ya jarabe wasu daga cikin waɗanda suke ambaton kansu shehunai da wasu daga cikin jagorori na duniya da kuma wasu jagorori mukaddamai ma cewa suna ta ƙoƙari bi imali makaidi suna aikata wasu makirce-makirce ko su zauna su yi ta karance-karance ko wani ƙulle-ƙulle wadda ya yi da'awi alkazibati da yin da'awa ta ƙarya cewa me yasa suke yi wasu sai su ce a ba su yadda faida ma lokacin ta bai ba haka suke cewa wasu ko suka ce a su yadda lokacin ta yayi amma dai ta je su gani sai su yi ta ƙulle-ƙulle da makirce-makirce da wurde-wurde a ja wannan a ja wannan a hada wancan a hada wancan wa duk saboda a tare faidar nan. Ɗalabar laifayi nurillahi suna neman wai sai sun bishe ko kuma sai sun toshe ko sai sun kashe hasken Allah nan da ake gani so suke sai sun rufe hasken. Wa ya ballahu bagi yaƙi illa ayu tima nurahu sai ya cika haskensa. Inda ya kawo faidar shi Allah aka ya kaddara kuma sai ta je ta mana ta cika duniya gaba ɗaya. Wa an ka habibi shi ne cewa yake ce masa shi wannan wanda ya tura wa takarda ta ce kai masoyina ne munzu ana yafi un tun ina matashi muke tare da kai tunda shi ya ce dama almajirin babansa ne to shi wannan wanda aka tura wa wannan wasiƙa shi ma yana daga cikin waɗanda suke wannan ƙoƙarin cewa faidar ba za ta yi ba wali za ka rafa ilaika shi yasa na rubuta maka wannan takarda shi ya ce wa uhadhiruka min an takuna mimman yuriduna ifa nurillahi kuma ina tsoratar da kai kar ka kuskura ka zama cikin mutanen da suke nufin sai sun toshe wannan hasken Allah din sun bice shi shafaqatan bika ina gaya maka ne fa saboda tausaya maka da nake yi lahirsan ala zuhuril faidati ba wai ina kwaɗayi wai sai faidar ta bayyana saboda ka zaga yashi wancan yazo wancan yazo wancan yazo faidar da nabi a ita ba ruwanta daga yakan kowa kai ne da kake cewa sai ka tare ina jin tausayinka saboda ba za ka iya ba ba wanda ya sai tare teku ai ya ce teku ba za ta tafi ba ai mutum ba zai iya ba fa innaha tazharu bi hawlillahi wa quwwatihi wannan faida za ta bayyana ko mutum yana so ko baya so kuma za ta bayyana da ƙarfin Allah da da da ikon Allah wa man arada katmaha wala yaziduha illa zuhuran duk wanda yake nufin ma sai ya boye faidan nan to ƙara mata bayyana yake yi duk wanda yace ba za a yi ba ba za a yi ba kamar yana ga mutane ku je ku shiga ku je ku yi to haka take wa man arada tanfiran nasi anha wa an sahibiha fa inna ma yanfiru nasu anhu la anha wanda yake nufin tanfiran nasi anha zai kori mutane kasu shiga faida wa an sahibiha yana cewa shi ma bocin faidar kar ku bi shi kar ku yarda da shi duk wanda yake kore mutane kasu shiga faida yana kore mutane kuma kasu su bi ma bocin faida fa inna ma yanfiru nasu anha yanfiru nasu anhu kai yana kore mutane daga barin sa ne yana cewa kar su zo masa shi da kansa je yana ce musu kar ku zo waje na kar ku zo waje na kar ku rike abin da na rike haka yake la anha ba wai yana kore mutane daga barin faida ba ko baya so zai dinga ganin mutane suna shiga kuma suna yinta kuma suna zuwa wajen mai ita wanzur bi aini qalbika ka duba mana da iza idaniyar zuciyarka fatara sirka maqultahu maqultuhu fatara zaka ga sirka gaskiyar maqultuhu abinda na gaya maka abinda na faɗan nan ka duba mana ka gana tunda faida ta fara ta taba yin baya ne gaba gaba take yi wallazi yata'ayyanu alayka abinda ya zama wajibi a gare ka in kadarta in zaka iya ala suluki kai ma ka shiga ayi da kai hatta takuna min allazina qala fi haqqin sahibul munyati da'ifatun min sabihi lawi tama izuwa karshe yace har ka zama cikin mutanen da ma aboshin munyatul murid yake fada yace wasu mutane a cikin sahabban shehu tijani da dukkan guduban duniya za su haɗu ba za su iya samun ko da kamar gashi gashin mutum ɗaya daga cikinsu ba wafal in za ka iya yin haka kai ma ka zama cikin waɗannan masu samun babban rabo to ka shiga ka aikata mana ka zo ka karbi faida kai ma ka zama dan faida ka zama kuma ma aboshin mai riko da dariƙarsa da faidarsa ka zama cikin mutanen bayin Allah wa illa in kuma ba za ka iya ba ka ce kai dai ai wannan ta yaro ne ai tare muka tashi tare ba na zauna gaban mahaifinsa ba ai lokacin da muka zauna gaban mahaifinsa ma yaro ne ai mun fi shi idan kuma haka kake gani to fajlis ka zauna ala halika ka zauna yadda kake amma wala taf'al shay'an karka yadda karka yadda kai ka ta wani abu karka ce a bari sai nayi duk dabarar da zan yi mutumin nan sai an daina jinsa duk dabarar da zan yi faidan nan sai an daina jinta a in kai haka kuma mutum zai fadi wal ta'lam ka sani annahu la yakunu fi mulki Allah illa ma arada Allah ka sani fa a cikin mulkin Allah ba abin da zai tabbata sai abin da Allah ya ga dama abin da Allah ya rubuta ya kaddara zai yi ko mutum yana so ko baya so sai Allah ya yi kayansa baya shawara da kowa wa man arada sai Allah yuridhu Allah taqara min ayni Allah duk wanda yake nufin wani abu wanda Allah bai nufa ba Allah ga abin da yake zai yi sai wani yace shi ko ba shi yake so ba Allah ya canja yadda yake so a mutumin ya fadi daga idon Allah ma'ana shine zai wahala shine zai fadi shine zai tabe sai Allah zai gudanar da abin da ya gaddara gudanarwa wa alam ka sani dan uwana anni usika wa usi nafsi bi taqwallahi ina maka wasiya ina wa kaina wasiya da tsoron Allah fi sirri wal alaniyati a boye da bayyane wa muwalati ahli Allah kuma ina so ka so muta ka zauna da mutanen Allah bil mahabbati da soyayya ba wai da makirci ba ba da kulle kulle ba ba da zan hana wani kaza ko zan hana wani kaza ka zauna ka so kowa duk mutumin Allah ya zama masoyi ne a gare ka wal mujalasati kuma ka dinga zama da bayin Allah wal musahabati kuma ka aboshi mutanen kirki Allah an tusibaka minhum nafatun ilahiyatun mai yiwa idan Allah ya kwararo wata kuranya ta alheri daga gare su sai kaga kai ma ta same ka wala tadu ma laysa laka kar kuma kai da'awan abin da baka da shi abin da baka da shi kace wai a ni na kai kaza ko na na kai wani ko na kai kaza duk wannan shirme ne wala tad'u li ghayrika wala tad'ihi li ghayrika karka kuma da awan waninka karka ce a ai shi wannan wanda aka ce shine zai zama kaza ƙarya ne ba shi bane wane ne to kai kai ne ka nada shi ko Allah qala ta'ala ubangiji ya ce wala takuma laysa laka bi ilm abinda baka sani ba karka tsaya a ciki ma'ana karka sa kanka a cikin abinda baka sani ba abinda baka sani ba kashi biyu ne idan ya dame ya kama dole sai ka san shi kaje ka nemi masana sa sana da kai shi idan bai dame ka ba da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka sai ka bar abinda duk bai dame ka ba ka koma abinda ya dame ka min husn islamil mar'i man zalla yake cewa min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yakkiyawan musuluncin mutum ya bar abinda bai dame shi ba man arada izzatar dini fa innal izzata lillahi jami'a wanda yake neman daukaka a cikin addini wa shi sai ya zama kaza na'am na'am wala tadda ihilin gairika oh na'am man oh haka man arada yazzata daraini fa inna yazzata lillahi jami'a duk wanda yake nufin girma na duniya da lahira yana so ya daukaka duniya da lahira to ya bi Allah Allah shi yake da girman duniya da girman lahira shine kuma yake ba da girma a duniya shi yake bayarwa a lahira sai in ka bi Allah kaga sai ka same su duka ka sani fa inna izzata girma lillahi ga Allah ne jami'an dukan girma wa mahabbatu llahi turihu bi mahabbati alihi shi sanin Allah yana sanar da cewa kana son mutanen Allah yanda ake ganewa ne na Allah ne a ganshi duk yana bukata yana son bayin Allah mutanen Allah kuma yana tare da su amma wanda yake shi na Allah ne amma baya tare da mutanen Allah ba ruwansa da su to shi fa wannan ba na Allah bane wa humul arifuna billahi su ne mutanen Allah su ne masana Allah wa jaruka hadha alhajj muhammad zainab arifun billahi ta'ala wanda kuke tare da shi a gari ɗaya din nan muhammad zainab din nan ka sani wannan masanin Allah ne in kana son sanin Allah ka karabe shi wala arifu min amsalihi arifan siwahu a inda kuke da ni ban san wani wanda ya kai ki sanin Allah ba babu irinsa tunda babu irinsa ka samu har an nuna maka ga masanin Allah ka bi shi mana sai ka huta fa kun ma'ahu lillahi wa billahi fillahi ka zama tare da shi don Allah ka zama tare da shi saboda Allah ka zama tare da shi a cikin lamarin Allah tan tafi'u minhu sai ka amfana da shi wa tan tafi'u minkum talamizatuka talamizatuka kai sai ka amfana da shi in karabe shi almajiranka kuma in ka rabe shi zaka samu abin da kai ma zaka kawo almajiranka su amfana da kai in kai haka wala yadurruka shay'un la fid dunya wala fil akhirati in dai ka bi wannan Muhammad Zainab din nan ka sani ba ka taba haduwa da wahala ba duniya da lahira wa in lam taf'alin kuma kace ba ka yi ba to ka sani duk abin da kake yi na makircin nan fa wala ta yadurru Allah shay'an ba zai cutar da Allah komai ba in kace zaka zaka tsaya sai ka tare addinin Allah kar ya tafi to kai ne kake can wahala kuma addinin Allah dai ba zai daina tafiya ba mutum ya gama makece makecen sa ya mutu ya tafi a daina jin ko duriyar sa ko sunan sa sai ya bata wasa ta'lamu fid dunya wal akhirati anni uhibbuka la li shay'in fa inna fa inni al yawma la uhibbu shay'an wallahu ala ma naqulu wakilun zaka sani a nan duniya kafin ka rasu da kuma in ka je lahira ka sani ni masoyinka ne nake maka wannan nasiha in ka bi ta ta amfane ka ba don komai nake son ka ba ba don ka in samu wani abu me zan samu a wajen ka ina maka nasiha ne don kai din ka tsira fa inni al yawma shawshe ni a yau la uhibbu shay'an bana bukatar komai Allah ya ishe ni manzo Allah ya ishe ni to dijani ya ishe radiyallahu anhu wallahu ala ma aqulu wakilun Allah ne masani shine wakili akan abin da nake faɗa Allah ne ya san tabbas ba na buƙatar komai wajen kowa. Wassalamu ya ummukum gaisuwa ta game ku wa kusu samiya walidi alhaji wa kohu. Ina ina keɓantan takwaran mahaifina mana alhaji Abdullahi mai suna wanda ake masa lakabi da alhaji ina gaishe shi kuma da shi da dan uwansa duka wa kataba ibrahim ibn alhajj abdullahi tijani wannan dai shi alhaji abdullahi ibrahim dan alhaji abdullahi batijani nan ya rubuta wannan wasiƙa faslun ar-risalatul khamisatu min al-wasaya wannan wasiƙa ta biyar ita ma wasiya ce ta fara da bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما بعد يوتي يا أي بسملة يا كرنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوتي فإلى إكو أما بعد فإلى إخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصيائنا أهل مدينة فاس yace wannan takarda ina aikata zuwa ga ƴan uwanmu maza da mata masoyanmu tsarkakakku wanda muka tsarkake ni, ni zukatanmu saboda su su ne mutanen garin fas birnin fas birnin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu dari muhibbin alwamiki wal murid as-sadiqi al-arif al-fani fi mahabbatillahi wa rasulihi wa shaykhi wa sirrihi ina nafi kanta da ita zuwa ga gidan masoyinmu masoyinmu mai cikakkiyar soyayya kuma muridi sadiki masanin Allah wanda ya ƙare a cikin soyayyar Allah da manzon Allah da Shehu Tijani da sirrin Shehu Tijani shine Shehu Ibrahim din al-muqaddami fi dariqat tijaniyati wanda muqaddami ne a cikin dariqat tijaniya zatul asrar rabbaniyati ma bociyar wato sirruka na Allah bil iznil khas ya samu izini keɓantacce min alihi daga mabota shi izinin wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kowa yayi kokari yayi kodayi a yi gudu da shi a yi tserereniya da shi a cikin samun izini keɓantacce daga ma'abota izini keɓantacce waye ne shi shi ne asayidul kamilu alhaji salim shi ne jagora shikakke wanda ake ce masa alhaji salim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa yayi shehu yayi sallama da shi an madadi maulana tijani wannan takadda wannan wasiƙa ta taso daga madadin maulan mu shehu tijani shi ne shi Ibrahim ne. Shi Ibrahim gaba ɗaya sama da zai kyautu jiya ne. Ya ce wa ba da tabar rui ilallahi ta'ala bi du'a ili wa lakum. Bayan na kaskantar da kaina zuwa ga Allah da yin addu'a gare ni da ku ina muku ina wa kaina addu'a ina muku addu'a. An yi wa figa na lima yuhibbu huwa yardahu. Ina roƙon Allah ya datar da mu abinda Allah yake so da abinda Allah ya yarda da shi. Wa yarzuquna wa iyyakum afiyatar daraini wa sa'adat daraini. kuma Allah ya arzuta mu da mu da ku gaba ɗaya zaman lafiya ko kuma kiyayewa ta duniya da lahira da kuma arziki na duniya da lahira usikum wa usi nafsi bi taqwallahi fi sirri wal jari ina muku wasiya kuma ina wa kaina wasiya da tsoron Allah a boye da kuma bayyane ko sirrul asrari wannan tsoron Allah a fili tsoron Allah a boye shine sirri dukkan sirri duk sirrin da ake nema bayan tsoron Allah yake in mutum ya ji tsoron Allah to komai ma zai same shi zai samu komai wa huwa menene tsoron Allah imtisalul amri bin umarnin Allah wa tinabun nahyi ne satan hanin Allah fi zahiri wal batini a fili ko a boye adiullaha wa adiur rasul wa ulil amri minkum Allah ma yace ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku bi majibinta al'amari a cikin ku jagororin ku ku bi su wa akadul ma'amurati mafi karfafan abinda Allah ya umarta sune as-salawatul khamsu as-salawatul khamsu salloli guda biyar fil jama'ati a cikin jam'i in sallah guda biyar a cikin jam'i shine babban abin da Allah ya fara umarni bi taharatil ma'iyati da kuma tsarki na ruwa mutum yayi alwala kare shi zai taimama lingairil ma'zuri sai dai wanda yake da uzuri wanda yake da uzuri shine dama taimama ta wajaba ga wanda yake da uzuri wanda bai da uzuri kuma ya alwala wa kaza al-ihtima'u lil wazifati har yanzu kuma shine babban abin da yake na umarni mai amfani shine haduwa saboda wazifa mal ikwani tare da yan uwa mutum ya haɗu da yan uwa su karanta wazifa wa shartiha da sharadin wazifa al jama'ati shine na haduwa da jam'i ayi wazifa cikin jam'i ومن تركها أو تركها مع الجماعة فقد انقلى عن الطريقة والعياذ بالله تعالى wanda ya bar ɗariƙa gaba ɗaya ko kuma ya bar wazifa gaba ɗaya ko kuma ya bar wazifa tare da jam'i yana yi amma shi kadai ko babu wani uzuri to wannan fa ya yanke daga ɗariƙa ba shi ya bar ɗariƙarsa domin dama sharaɗin ɗariƙa in dai wazifa in dai ba laruri ba mutum ya yi shi a cikin mutane da in kuma yana yi shi kadai ba laruri ya daina zuwa jam'i to nan kan ya yinka ɗariƙarsa wal iyazu billahi Allah ya kiyaye mu waka za ta amirul awqati kuma har yanzu ina umartan ku ku raya lokutan ku bi salatul fati lima unguliga ku yawa ku dinga yin salatul fati lima unguliga lokacin ku gaba daya ku taraya shi da wannan salati salati na salatul fati wa alaikum bil iksari min bil iksari minha lalle ina ina umartan ku ku lazanci salatul fati wa khususan bil layli balle ma da daddare wa khususan sudusu hal akhiru minha balle ma kuma ƙarshen dare mana in dare ya raba shida rabi na ƙarshe a yawaita karanta salati musamman salatul fati faqar warada ya zo a hadisi anna fi kulli lailatin sa'ata sa'atan ija sa'ata ijabatin kowane dare akwai lokacin da Allah yake karban addu'a wa hiya sa'atu tajallil haqqi bi qabulid da'awati shine lokacin nan da Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah tabaraka ta'ala zai tajalli na karban addu'o'in mutane a wannan lokacin a cikin dare wa sa'iril amali Allah zai karbi dukan ayyuka wa hiya maktumatun an boye wannan lokacin fi izai fi ajzai layli a cikin kashi kashi na dare farkon dare ne a tsakiyar dare ne karshen dare ne to an boye shi saboda mutum ya raya daren gaba daya wa zunnu ha cewa shi amma ina zaton wannan lokacin zai zama as-sa'atul akhirata minha shine lokaci na karshe a cikin daren in dare ya raba uku ko ya raba shida kashi na ƙarshen da ya nan wannan lokacin yake wa alaikum bi zamiri awqatikum bi zikrillahi azza wa jalla kuma ina umartan ku ku raya lokutan ku da yawan ambaton Allah mu a yawaita zikiri a yawaita zikiri da zikirin aka raya duniya wa alaikum min sinami majalisin zikiri lalle kuma ina horon ku duk inda ku ji labari za a yi zikiri mutum ya halarta saboda ya je ya ribatu da samun ganima a guraren da ake haduwa ana ambaton Allah la siyama idza hadara kabirun balle ma ya kace akwai wani babban mutum ya zo ko bako ko wani bawan Allah ya zo aka ce za a yi wazifa a waje kaza ko za a yi zikiri a waje kaza mutum inda yana da hali yayi kokari ya halarta wa hum qaumun la yashqa bihim jalisun su bayin Allah nan da ake cewa in suka zo waje fa duk wanda ya zauna da su ba zai taba tsiyata ba ba zai tsiya ba ta duniya ba zai tsiya ta lahira ba قال تعالى وبنجي ياتي اذكر الله ذكرا كثيرا وانبشي الله انبتو من يوا وانا دامن لكم sai yace na lamun she muku an tablun haddal isfari abinda ake so ai da yawan sai yace na lamun she muku duk ko nawa kuka yi ba kun yi da yawa walau kana inda kulli wahidin minkum mi'atu alf lisanin yazkuru bi asirra wa jara layla wa naharan la yablughu haddal kasrati kusani mutun Allah da yace ai zikiri da yawa da Allah zai baka harshe dubu ɗari kuma kana ta zikiri da su dare da rana a ɓoye da a bayyane to ba za ka iya kaiwa yawan da Allah yake so ba ba zai yi ba in dai a haka inda Allah tabaraka ta'ala wato yawa wanda Allah yake bukata mutum ba zai iya kaiwa ba min babi a hara an yi jawizaha balle ya ce wai ai na yi zikirin har na wuce in ka ji mutum ya ce maka ya yi har ya wuce to ya har da shaidan shaidan ne zai ce wa mutum a ba ka ibada ka ta yi yawa ai to shaidan ne yake umartar mutane wannan wa warada kuma hadisi ya zo ya ce manzo sallama ya ce inna dunya mal'unatu wa mal'unun ma fiha illa zikrullah azza wa jalla wa ahlihi manzo sallama ya ce duniyar ma gaba ɗayan ta zinanniya ce duk abin da yake cikin ta zinanne ne sai zikirin Allah da mutanen zikirin Allah ambaton Allah da mutane masu ambaton Allah to kare suka tsira da wannan tsinuwa wala taltafitu ila kalami a'da'id dini alharibina an zikiri kar ku waiwaya zuwa ga maganganun makiya addini masu yaƙi da zikirin Allah to a lokacin kuma akwai masu yaƙi da zikirin Allah da yawa wasu a wasu guraren ma wancan lokacin mutum iya la ilaha illallah ya zagi sarki sai a kama shi a ji a daure eh tun da in zai faɗi la ilaha illallah to ya zagi sarki a kama shi a daure ko kuma ya zagi gwamnati eh su zagin gwamnati su kace la ilaha illallah in dai kai zikiri to shi kenan ka zage gwamnati za a kama ka daure haka suka yi ta a lokacin sai ya ce fa hum madrudu na wajen nan korarru ne daga rahmar Allah Allah ne ya kore su wal yazu billahi ta'ala Allah kiyaye mu bal yajibu ala kulli agilin lahu shafaqatun bi nafsihi aw dinihi ay yafirra minhu firarahu min al asadi lalle ya wajaba gadun mai hankali wanda yake tausayin kansa yake tausayin addininsa irin waɗannan mutane da suke cewa zikiri ba kyau to ka gudu daga gare su kaka yadda ka zauna da su yadda za ka gudu in ka ga zaki za ka gudu kare cinye ka to su ma waɗannan masu cinye imani ne ka gudu wa man daradahu alhaqu fala fa'idata fil qurbi minhu duk wanda Allah ya kore shi to babu amfani fa mutum ya zauna da shi Allah ya kori mutum sannan mutum ya ce zai zauna da mutumin to ba shi ma ba dole ya shiga kwarar Allah ba ai ko sarki ne ya kori mutum kaje ka zauna da shi ai ka fata da sarki balle Allah ma da shi bal fadurru fadurruhu aqrabu min nafihi irin wannan mutumin da Allah ya sallama shi fa shutar wasa tafi amfanin sa yawa shi kullum shutarwa yake baya amfanarwa wa alaikum bida'ati muqaddamikum mahama amarakum bil ma'rufi aw nahakum anil munkari lillahi billahi kuma ina horonku ku yi wa muqaddaminku biyayya in dai ya umarce ku da abin da yake da kyau wanda manzo Allah sallama ya umarta ko ya hana ku abin da Allah ya hana ku yi shi wanda yake yin sa don Allah saboda Allah to kuma ku bi shi don Allah wa kunu lillahi yakunillahu lakum ku zama na Allah sai Allah ya zama naku wa kunu fillahi wal yakunillahu fikum ku zama a cikin lamarin Allah Allah kuma sai ya shiga lamarin ku fa zalika amana ni min kulli fasadin zamowa na Allah da kasancewa na Allah to wannan shine fa aminci guda biyu daga dukkan barna Allah zai aminta da kai a duniya zai aminta da kai a lahira wallahu jalla wa ala ubangiji mai girma da daukaka munazzahun anil fasadi tsarkakakke ne gabarin barna shi Allah baya barna ta'ala an zalika uluwan kabira duk abin da ubangiji yayi ba wani ba bai isa ya ce masa wannan ba daidai bane ko kuma an aikata barna a Allah ya dauka ga bari wannan dauka mai girma kuma arada su'ala falyas'alillah idan abu ya dame ka karka je kai ta roƙon mutane sai ka zama mutumin banza in ka yawai ka roƙon mutane sai ka zama baka da daraja a wajen su ka je ka roƙi Allah su ma ba su da shi mutum wanda shi ma san masa ake in ka je ka roƙe shi ai ka garowa mutum ya je ya ɗebo ruwa a bokiti zai je ya wanka sai ka zo kashe masa don Allah ya baka rabi mana shi kai ma ka je ka amfani da shi ai za ka garowa to ka je ka bashi ka roƙi wanda ya bashi wanda ya baka kai ma ka huta tunda yana da shi kuma yanda wannan ɗin ya je ya nema ya samu kai ma in ka nema za ka samu wa man ista'ana falyasta'in billahi wanda yake neman taimako ya nemi taimako a wajen Allah wa man talaba falyatlub minhu wanda yake neman wani abu ya nema wajen Allah fa wallahi laysa inda ghairihi shay'un wallahi ku sani Allah nan wani Allah wanda ba Allah ba bashi da komai Allah ne yake da komai lafi zahiri a fili ma bashi da komai inda zaka gane bashi da komai ka yawaita tambayar sa ka gani fada za ku yi saboda bashi da shi wala fil ne a bawai ma bashi da shi inda bashi da shi a zahiri bashi da shi a batini ma wala fil dunya a duniya ba wanda yake da komai sai Allah wala fil akhirati a lahira ma ba wanda yake da komai sai Allah واعلموا كثني أن الله ساق الوجود في هذا الزمان مساق الحلاك ولا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله محبة سيدنا الشيخ الخني التجاني رضي الله عنه كثني وأن وبنجي دور على شيء يقول هل تسا أو أن زمني وتأيرن كوري وتا gurin halaka domin abubuwan halakarwa sun yawa ba mai tsira daga wannan sai wanda Allah ya azurta shi son maulanmu jagoranmu shikamakin waliyai sai tijara da lanu wa zalika la budda an yakuna arifan billahi kuma ba wanda zai so shehu tijani sai masanin Allah bi da mani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama haka manzo Allah sallama yau shehu tijani mana duk masoyin ka sai ya zama waliyin Allah masanin Allah wa alamu kusani ya ikwani ya kujan uwana annal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan shi mu'mini da mu'mini fa kaman katanga suke kaman bulok da bulok ne wanda ake hadawa a gini wannan bulok shi yake karfafa wannan shi ma wannan shi yake karfafa wannan har gini ya tashi ɗaya ba zai iya ba ba yanda za a yi ɗaki da bulok ɗaya almominu akul momini ku sani momini dan uwan momini ne shi momini baya rayuwa sai da momini dan uwansa wa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu haka Allah ma yace yace majibincin lamarin ku shine Allah da manzon Allah da kuma muminai in ka jibinci Allah ka jibinci manzon Allah ka jibinci mu'mini to ka huta wala taqada'u karku yadda ku yanke juna tsakaninku mutu yace ni bazan je waje wani ba naji wani ya gaya min maganganu to kai dama ya gaya maka maganganu ne sa ka kawo ka duniya ne ya gaya maka maganganu sai ka ce ka rabu da shi in ka rabu da shi wani ma zai faɗa wani sai ka rabu da kowa ma in ka rabu da kowa ba za ka rayu ba wala ta dabaru kar ku juya wa junan ku baya kar ka ce a wani ni ba zan gaisa da shi ba wani ai abin da yayi min dinnan ba yanda za a yafe masa kada mutum ya yadda wala ta bangadu kar ku yi junan ku wala ta hasadu kar ku hasada wa junan ku kaga wani ya samu wani alheri kai ta tunanin wannan alheri ya kubuce daga gare shi shi ma ya rasa ku zama iri daya kar ai haka wa kunu ibadillahi ikwanan ku zama bayin Allah ɗan uwa wala tajassasu karkace zaka binciki lamarin mutum kace zaka ta bincike akan mutum to kai ma wani sai ya binciki naka wala yanrabu adukum ba'da kada wani ku ya zauna yana magana wani shine giba yi da mutum shine yanrab din nan kada mutum ya zauna yana maganganun mutane shi ma ai da nasa idan mutum yace zai maganan mutane to in aka aka budo nasa to shi kan ma kare ma ba zai iya dauka ba wa bil akhasi balle ma asa asaba shi asabu shi kana tijani al khasatu balle ma kuma sabban shi tijani ke wanta tunna mutum ya ta magana akan su to mutum ba zai ba zai kare lafiya ba fagar kala shi kuna al kanmu tijani wa sadaga maulan mu shehu tijara radiyallahu anhu ya faɗa kuma gaskiya ya faɗa yace inna lana martabatan lana harfil urumi ila haddi yahrumu dhikruhu wa ifsha'uhu wa laysa huwa ma dhakartuhu lakum wa la dhakartu la ajma ahlul haqqi wal irfani ala qatli fallan amman adahum shehu tijara yace ina da wata martaba wanda matsayinta ya kai karshe zuwa ga matsayin da haramun ne ma a ambaci wannan matsayin ko balle a daidaita shi yace ba abin da nake gaya muku innan ba shine matsayin nawa ba yace da na ambaci wancan matsayin wanda kowa bai sani ba din da mutane masu gaskiya da sanin Allah sun za su ce lalle a kashe shi a kashe shi balle ma wanda wanda ba su ba wa min khasiyati tilka al martabati a cikin kebantaka wannan matsayi na Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu anna man lam yuhafiz ala qawadir ashabina bit tanghiri yahullu bihi al halaku Shehu Tijjani ce duk wanda bai kiyaye tunanin tunanin sahabbanmu ba ma'ana wanda ba kiyaye mutuncin sahabbanmu ba yace shi zai shiga ciki ya canja musu tunaninsu ko kuma ya musu barna a cikin lamarinsu to ya sani halaka za ta tabbata gare shi Allah ya kiyaye wa qala shaykh jani ya ce wa usi man kana muqaddaman an yasudda rida'a sidrihi ala kulli khalalin wa yafu an al min kulli zalali shaykh jani shi ina wa wasiya dukkan wanda ya zama muqaddami a cikin wannan dariqa to ya shimfida borgo na sutura daga duk abin da ya ji ba wanda ba daidai ba in dai ka ji wani ya faɗi wani ba daidai to ba bayyana za ka yi ba a ka kira shi ka yi masa nasiha kuma ka a rufe maganar kar wani ya ji wani ya yi abu kaza to maza a rufe a kashe maganar kar ma a ji abinda wancan ɗin ya faɗa balle a shi an tona masa asiri waya kuma mutum ya yafe wa ƴan uwansa kuma dukkan laifuka da suka yi masa ya yafe wa in tuqidun na in tuqid naru shar na wa in tuqid ko tuqad naru sharrin bisaru fi irfa'iha min bainihim idan wata wuta ta sharri aka hura ta tsakanin yan uwa har aka kai ga wasu sun samu sabani to shi muqaddamin lalle lalle ya tsaya ya kashe wannan wutar ya daidaita waɗannan yan uwan kar ya yadda wannan sabanin har ya zarce kowa da kowa har a dawo kuma a samu matsala وعليكم بدعاة المقدمين مهما أمروكم بمعروف أو سعي في إصلاح ذات بينكم أشهد جنشي إنا لليك لزمشي كبي مقدمانكم إن دي سكا ومرشيكو أبو ميكو wanda Allah ya yarda da shi manzo Allah sallama ya yarda da shi ko kuma suka umarce ku da gyara tsakaninku idan mukaddami ya ji wani labari ya kira mutum to me yasa kai abu kaza ya faru kar ka tsaya kai ta cewa ai saboda yayi kaza a in ne muqaddami yayi maka nasiha yace ka bar magana to ka batta wali hadar fi zalika an tangrimi dunyahum shi ko muqaddami ya daina kodayin abin da yake hannun mutane eh kar ya dinga kar ya dinga dorawa mutane kai za ka yi min kaza kai Allah ne mai maka ba wanda ya sai maka in ba Allah in Allah bai maka ba duk abin da wani yake zai kokari yayi maka ba zai samu ba saboda haka shi muqaddamin wali hazar ya kiyaye fi zalika a cikin yiwa mutane nasiha da zama da su da jagorancin su an tangrimi duniyahum kar yayi kwadayin abin da yake na duniya na hannun mutane in dai bai kwadayin abin da yake hannun su ba zai zauna da su lafiya wala ya tatawafu ila ma fi aidin nasi kar ya daga ransa ya ta kallon abin da yake hannun mutane a'a shi abin da yake wajensa ai yafi nasu tunda har suka suka tattaro a gabansa ai su suke bukatar su samu a wajensa abin da yake hannunsu kuma in dai ya fuskanci Allah zalla ya sa Allah a ransa shi Allah shi kadai to wallahi Allah zai masa abin da yafi abin da yayi musu saboda haka kar ya kalli wannan aliman anna Allah huwal mudi wa huwal mani'u wal khafid wal rafi'u ko shi muqaddami ya sani dama ya sani sai Allah fa shine mai bayarwa in Allah bai baka ba ba wanda ya sai baka kuma Allah shine mai hanawa in ya hana ba wanda ya sai bayar wal khafidu Allah shine mai kaskanta mutum wal rafi'u shine ko mai daga mutum ila akhir kalami zuwa karshen magana Shehu Tijani radiyallahu anhu duk wannan Shehu ya ya kawo magana Shehu Tijani a cikin wasiƙunsa yace musalliman ala habibina ala azzi al-arif billahi al-haji ma'azu wa man tatahu min al-ikhwani cewa shi ina gaisuwa ga masoyinmu mada mai girma masanin Allah Alhaji Mu'azu da wanda suke karkashin sa dan uwan da suke karkashin sa duk ina gaishe su wa wasiikum bi hamil kitabina hadha ina muku wasiya da wanda zai kawo muku wannan takarda wa wasihi bikum shi ma ina masa nasiha wasiya gare ku ina muku wasiya da shi in yazo ku karbe shi dan uwan ku ne ku girmama shi masoyin ku ne ku so shi shi kuma ya, ya karɓe ku, ya girmama ku, ya so ku, kuma nasa ne. Wasallallahu ta'ala, an yusliya halana wa halakum, ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kyautata halinmu da halinku, wa ma'alana wa ma'alakum, Allah ya kyautata makomarmu da makomarku, wa yarzuqana sirqa fil ubudiyyati, Allah ya arzuta mu mu zama masu gaskiya a cikin bautar Allah. Duk bautar da za mu yi ta don Allah kar mu sa wani abu wanda zai ɓata mana ibadar mu. Wal qiyama bi huquqi rububiyyati muna roƙon Allah ya tsaya mana mu tsaya mu kare haƙoƙin allantakan Allah kar mu shiga wa Allah cikin lamuran sa na allantakansa wa ya tawallana Allah ya jibi lamarin mu wa ya tawalla kuma ya jibi lamarin ku wa huwa ya tawalla salihin shi yake jibin lamarin bayan Allah na gari wa mi tana Allah ya matar da mu bi muhammadin kalmi tijani cikin soyayyar maulana shehu tijani radiyallahu anhu wa ya shurana Allah ya tashe mu fi zumrati cikin jama'ar shehu tijani zuma sharil anbiya wa mursalina matattara ce anan annabawa suke manzanni anan suke gaban manzon Allah kenan shine fi jiwari sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama a cikin makwabtaka shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fi ala illiyina a cikin aljanna na mafi daukaka mai suna illiyina fi maqadis sirqin inda malikin muqtadir a matsayi na masu gaskiya wajen ubangijin nan mai shigakken iko wassalam وكتب علي في زمن الله شيخنا أستاذنا مولانا إبراهيم ابن الهاجي عبد الله التجاني علي في زمن يربوتا شو أنا كيا مثلا أنا ربوتا ده كيا هذا أنا تكدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائما يدوما بدوام ملك الله الدهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله